نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين شدة ووتن ذو الحجة wata na ƙarshe a cikin watanni addinin musulunci shekara ta 1446 wanda ya dace da 22 ga watan 6 shekara ta 2025 muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu ali imran mun tsaya daidai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون Allah bai zalunce su ba sai dai sun kasance suna zalunta kansu sai Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan wadduba anittu qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi sudurhum akbar قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka bada gaskiya ga Allah ya ku mu'minai la tattakhidhu bitanatan kada ku riki wasu masoya wasu abokanai wasu ke bantaccin mutane amannai min dunikum wanda su ba su cikin ku suke ba ba su ba musulmi bane ya kai musulmi ya kai mai imani kakka yi soyayya da wanda ba mai imani ba da wanda ba musulmi ba kakka nuna amintaka ka gare shi kakka ɗauke shi amininka la ya nuna kuma khabalan ba su takaita maku ɓanna ba idan kuka riƙe wasu mutane waɗanda kuka ɗauke su su ne aminanku to ba za su takaita maku banna ba bannarsu ba za ta tsaya wuri guda ba ta ko'ina sai sun bata maku rayuwa musamman aboki amini to kana gaya mai sirrinka kana sanar da shi abubuwanka waɗanda suka boyu ku muminai kuna da sirrin da bai kamata a ce wani ya san su ba in ba ku ba muminai ba musamman sirrin ƙasa sirrin mulki sirrin shugabanci bai kamata ba wani ya san abin da yake wakana cikin mulkinku na addinin ku ba in ba ku ba kan ku sanar da kowa domin da zaran kun sanar da wani to shi kenan kashinku ya bushe da ya gano inda kuke kwana shi kenan shi sa Allah subhanahu wataala ya hana ya ce kar ku rike waɗansu abokai waɗanda za ku sanar da su sirrinku in dai ba cikin ku suke ba me yasa Allah ya ce la ya'lunakum khabala ba su takaita muku banna waddu ma'anittum kuma sun yi burin ku sha wahala abin da zai wahalar da ku suna son shi dadin da kuke ciki suna so ku hita daga wannan dadin cin nasarar da kuke samu suna so ku koma ci baya kuke samu amfanin da kuke samu so suke ku koma kuna samun cuta a cikin rayuwarku qad badatil baghdha lalle kuma kiyayya ta bayyana min afwahihim daga bakunansu sun gaya maku da bakinsu cewa ba su ƙaunarku ba su sau ba su zanci gabanku ba ya riga ya bayyana ba to Allah ya ce wa ma tukfi suduruhum akbar abinda zukatan suke boyewa na kiyayya da baka adawa gare ku ya bi wanda suke bayyana muku wannan kaɗan ne ma'ana sabar da baki ne suka yi kubcewar baki ce amma abinda yake cikin zukatansu Allah kaɗai san iyakar shi yanzu Allah subhanahu wataala ya ce to kakku kamnace su kakku so su Allah ya ce qad bayyana lakum alayati lalle mun bayyana muku ayoyi ya kamata kuma yadda muka bayyana muku waɗannan ayoyi ku gane su ku hankalce su ku fahimce su in kuntum taqilun in kun kasance kuna da hankali hada tahzirun min Allah wannan ban tsoro ne daga Allah subhanahu wataala hattara ce Allah yake gawa da ibadihi ga bayin Allah hattara ce Allah subhanahu wataala yake mabayin shi waɗanda suke bauta mai an wilayatil kuffar dangane da rungumar kafirai da san kafirai da kamnar kafirai wattikhadihim bitana da kuma daukar su amannai au khassisatan ko kuma mutane na musamman kebantattu wanda za a zangi taro da su ana gaya masu sirrukan da ke faruwa da abubuwan da suke faruwa a cikin shugabancin musulmi wasu ko kuma rike su abokai yusirruna ilayhim mu'minan suna sirranta musu sirri ma'ana suna gaya musu wani abu wanda yake boyayye wa yufduna lahum bi asraril mu'minina kuma suna tafiya wurin su da sirrukan mu'minai suna tona musu shi wannan su ake ce ma bitana bitana shine wanda zaka gaya mai abinda bai kamata wani ya ji ba in ba naka ba to Allah ya ce in dai ba mu'mini bane to kakka rike irin wannan mutumin ba laifi ba ne ka yi mu'amala ta yau da gobe ta sai da saidawa ta zamantakewa da wanda ba musulmi ba amma kakka ɗauke shi kakka ɗauke shi masoyinka kakka ɗauke shi amininka kakka ɗauke shi wanda za ka gaya mai sirrinka domin wannan ba hurumin shi ba ne amma hurumin shi shi ne matsayin shi na ɗan adam ai mu'amala da shi a sayi gare shi a saida mashi ko fili ne ko gida ne ko mota ne ko wasu kayayyaki ne a saida mashi yana bukata ko kuma shi ke da kuna da bukata ku sayi gare shi amma ku maida shi aboki irin wanda za ku zanya gaya mai sirri to Allah subhanahu wataala ya hana wannan wa wadaha li ibadihi almu'minina to Allah ta'ala ya bayyana ma bayin shi masu imani al'umuri mujibata al'amurra waɗanda suke wajabtawa lil bara'ati da ainihi bara'a balan-balan da nuna kiyayya da nuna adawa da kafirai Allah ta'ala ya bayyana abubuwan da yasa Allah ta'ala ce ka a rike shi abubuwan da za su tilasta lalle ga yi kiyayya da kafiri da nuna ma kafiri ba sani ba sabo game da addini wurin addini ba rangwami ba sauki ba ruwanka da addinin shi amma bazan shi na dan adam za ka ba shi haƙin shi na dan adam muna ganewa ku? wadda ka addinin musulunci dama an gina shi ne akan mai akan soyayya da kiyayya Allah ya ce wa qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budu ba ruwa na abin da kuke bauta mu kaga annabi ibrahim kuma wani wuri yace inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi lalle mu mun barranta muna adawa da abin da kuke bauta mu wanda ba Allah kafarna bikum kai mun kafirce da kuma wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha bakan kiyayya da baka adawa ta bayyana da gare mu tsakanin mu da ku hatta tu'minu billahi wahda sai kun imani da Allah wata aya Allah ce afara'aytum ma ta'budun antum wa abakum al'aqdamun fa innahum aduwun li illa rabbal alamin wadannan dukkan su makiyana ne sai dai Allah subhanahu wataala ba halicin komai da kowa to saboda addinin musulunci an gina shi ne akan me akan nuna baka adawa da baka kiyayya ga duk wanda ba musulmi ba akan addinin shi ka nuna mai ba sani ba sabo game da addinin shi min ittikhadhihim bitana na ainihi daukar su amannai بأنهم لا يعلونكم خبالا saboda su ba za su takaita muku banna ba sun ci gaba da kawo muku banna ta addininku ta mutuncinku ta rayuwarku ta arzikinku ta komai naku ta siyasarku ba za su takaita ba sai sun bata muku addini sai addini ya zamanto suna ne a cikin ku sai harakokin siyasarku sun zamanto suna ne babu addini kuna kuna musulmi kaga musulmi na kare siyasa bature ya ci nasara kana ta kare siyasa siyasar da ba shari'a Allah cikinta kana ta kare ta kana ta ba ta kariya kana ta zage-zage kanta ita ba shari'an Allah ake ciki ba ba barawon ya yi sata ake yanke mai hannu ba ba mashayin giya in ya sha yake mai bulala ba ba mazinaci ana bulale shi ba in ba ya da aure ba ko a jefe shi ba ba mai kisan kai in ya yi kisan kai ake kashewa ba da gangan duk babu wannan amfanin ta kawai kake kallo saboda an baka incin baki ka zagi gwamnati ka shiga radio ka shiga talabijin ka ce wannan gwamnatin ban yarda da ita ba saboda ana kaza ana kaza wai saboda haka kake karewa za ka yi bayani gaban Allah ranar alkiyama Allah sai ya tsira ka wace siyasa ka zanki ba kariya siyasa ta ni Allah ko ko siyasa arna makiyanka Allah ya tambayi ka ranar alkiyama an baka inci an baka incin ka yi addini an baka incin ka zartar da shari'a Allah duk ba baka wannan ba amma ka zo kana kare tsari wani tsari wanda wani mashayin giya wani tsinanne da Allah ya dauke ma albarka ya tsara shi za ka zo kana ba kariya addinin ka kuma yana nan ana bata ba ruwanka ana ta bata addini ba abin da ya sha ba kai siyasa kuma saboda mi saboda kana ci kana sha ka mai ta sana'a ta kuma siyasa ba sana'a ba ce siyasa kishin ƙasa ne mulki shi ake ce ma siyasa kuma ana yin shi ne ba don a tara kuɗi ba ba don a tara abin duniya ba ana yin shi ne saboda mi saboda a kare ƙasa a kare addinin ƙasa a kare mutuncin 'yan ƙasa a kare tattalin arzikin ƙasa a kare rayuwar arzikin 'yan ƙasa saboda haka ake siyasa to kuma gani ba siyasa sai ga kode cikin wannan bata kare mu mutane ba guda waɗanda ne ta kare masu na nan ɗaiɗe ko ne cikin mutum miliyan mutum ɗari ne kadai ta kare ma waɗanda saura mutum dubu ɗari tara da gomiya tara suna nan suna tashan wahala amma mutum ɗari suna nan su ne shafafi da mai sun tara gidaje sun tara motoci sun tara kamfanoni sai ake taba kwangiloli su kare ne za ka ji dama in an ba ta sai to suna ta zage-zage da abin da kai ka jira ma Allah na jiran ka sai kama Allah bayani inna rabbaka labil mirsad Allah na jiran ka saboda haka kabare ba za su saka ta muku banna ba so su ta muku banna ta koyi na so suke sai sun bata rayuwar ku gaba daya sai kun koma kamar raƙumi da akala Allah ya kiyaye amin ayyuhum harisuna su kabare suna da tsananin kwadai ghairu muqassirina ba masu tauyewa bane ba masu takaitawa bane fi isali darar bikum a wurin isar da cutarwa gare ku mana ba za su dan turo mako wata cuta kwana ɗaya su bari ba sun ci gaba da turo mako ita sai sun ga sun kassara ku sun kare da ku gaba ɗaya wa qaddaratil baghdha'u min kalamihi kuma lalle kiyayya ta bayyana daga maganar da suke muku wala dawa haka ma tsananin gaba ya bayyana gare su cikin maganar da suke muku akbaru mimma zahara lakum min aqwalihim wa af'alihim wanda yafi yawa yafi girma daga abin da ya bayyana gare ku nayi na maganganun da suke muku da ayyukan da suke yi fa in karat lakum fuhumun wa qulun in dai kuna da fahimta da hankali faqad wadaha Allahu lakum amrahu to Allah fa ya bayyana muku lamarin arna makiyanku ya rage gare ku shi yasa wurare da yawa Allah ta'ala ya hana musulmi ya so wanda ba ba musulmi ba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul ladina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin ya ku wadanda suka bada gaskiya ga Allah kar ku riga wadanda suka dauki addinin ku izgili da wasa daga cikin wadanda aka ba su littafi kar ku rike su masoya daga cikin kafirai ba wadanda suka mai da addinin ku abun wargi abun wasa kar ku dauke su masoya ku ji tsoron Allah in dai ku masu imani ne ya yi wallazi na amanu la tattakidul yahuda wan nasara auliya ba'dhum auliya wa ba Allah ya ce ya ku wadanda suka bada gaskiya nasarawa da yahudawa kada ku maida su masoyan ku domin sashen su masoya ne ga sashi kuna nan kuna soyayya da su ba su san ku su kuma suna can suna soyayya da junan su su kuma suna nan suna maku dariya suna kallon ku sakarkari wa waye ba ku san abin da kuke Allah ya ce wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum lalle duk wanda ya jibince su a cikin ku to lalle yana daga cikin su ya zan ba yahude ko ya zan ba nasari inna Allah la yahdil qawma zalimin lalle Allah ba ya shiryar da mutanen da suke azzalimai wata aya Allah ta'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ya ku waɗanda suka ba da gaskiya kakkurike makiyina masoyi kakkurike makiyan kuma masoya turquna ilaihim bil mawadda kuna jefa masu kamna da soyayya wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq alhali sun kafarta da abin da yazo muku na gaskiya yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum suna fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka da kuma masu imani me yasa an tuminu billahi rabbikum wai dan kun yi imani da Allah mahalicin ku in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha mardati tusirruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhaytum wa ma alantum wa man yaf'alu minkum faqad dhalla sawa'a sabil Allah ce duk wanda ya nuna makafirai yahuda da nasara makiyan addinin Allah makiyan manzan Allah makiyan alkur'ani mai girma duk wanda ya nuna masa kauna ya aikata haka Allah subhanahu wataala ya ce to wannan mutum ya rabu da hanya Allah sadaka addinin mu dama an gina shi ne akan kaso masoyin Allah masoyin manzan Allah kaki masoyin Allah kaki makiyin Allah kaki makiyin manzan Allah haka aka gina addinin musulunci alwala wal bara'u ga soyayya ga baka adawa ga cikakkiyar soyayya innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum arrahman wudda allaran da suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai Allah subhanahu wataala ce da sannan Allah zai sanya soyayya da kamna tsakanin su masu imani masu aikata ayyuka na kwarai suna son junan su والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم waɗanda suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsananin baka adawa ne akan kafirai amma suna da tausayi tsakanin su kuma Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun tsakanin mu'mini da mu'mini soyayya ce kabnaci manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ce mathalul mu'minina في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر مثال ما في إيماني أولا قبنا لسي مجونا أولا توسعين جونانس لتمكى مجونانس كما جكي بدأين idan wani ɓare na jikin bayan ciwo to duk sauran jikin sai ya karba gaba daya da rashin bacci da kuma zafin jiki idan kan kana ciwo to kawafuwan kama sai sun yi ciwo hannuwan kama sai sun ko ina ba ka jin daɗi in idanunka suna ciwo to ko ina ma ba ka jin daɗi in kunnen ka ɗaya yana ciwo to duk jikinka ba ka jin daɗin shi in kana mura kaga hanci ne kadai kake zubawa duk jikinka zai ɗauki zafi ba daɗi in kana ciwon haure uwa uba to duk jiki gaba ɗaya sai ya karɓa ka rasa inda za haka in kana ciwon hannu ka rasa inda za ka haza shi ma ka ji daɗi ko ina ka haza ba daɗi to haka rayuwar musulmi suke tsakaninsu da junansu suna son juna suna kamnar juna suna taimaka ma junansu ya su ya su kenan amma su da wanda ba su ba to babu irin wannan mu'amala din ba kamar da wanda ba mai imani ba kamar mai imani ba abu man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawuna wanda ya kasance ya ba da gaskiya ga Allah yana kama da wanda bai ba da gaskiya ga Allah ba Allah ya ce ba su zama daya afa naj'alul muslimina wal mujrimina Allah ya ce shin za mu sanya musulmi su zamanto kama arna an naj'alul muttaqina kal fujjir Allah ya ce ko za mu sanya masu tsoron Allah kama fajirai su zama iri daya ba zama iri daya ba saboda haka Allah subhanahu wataala ya raba rayuwa wanda ya ba da gaskiya da Allah kai ma ka ba da gaskiya ka kamnace shi ka rungume shi wanda ya kiya kuma yana adawa da kiyayya da addinin ka to shi ma ka yi kiyayya da addinin shi ka aje shi wanda ya ce zai yaƙi addinin musulunci to ba ruwanka da shi tsakaninka da shi hudda ce ta duniya ba ta addini ba addinin shi addinin banza ne addinin ƙarya ne Allah ya sa mu dace sai Allah ta'ala ce ha antum ha'ula'i تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور الله يتها أنتم لا كنا أولئك كوني ولنا تحبونهم ma'ana ga ku waɗannan ya ku masu imani ku ne kuke son kafirai wala yuhibbunakum su kuma ba su son ku kafirai ba su son ku ma saboda jarraba to da kwasabar duniya mu je muna son su suna burge mu saboda muna ganin rayuwarsu kamar su sun riga sun kai ƙarshen rayuwa sun ci gaban rayuwa kuma muna ma burinmu rayuwa kenan kai musulmi ba yi ka danka rayuwar duniya ba da Allah ya yi ka danka rayu duniya billahi lazi Allah zai baka ci gaba da fasaha da komi fiye da ta wannan kafirin da kake gani duniyar ne shi yasa Allah subhanahu wataala ma ya boye maka ita dan kar ta hana ka bauta amma duk da haka nan da jaraba sai kai jarabar kafiran nan kaje kana nuna musu kamna kayan suna burge ka al'adar suna burge ka dabi'un suna burge da haka yi kai da ke da manzo Allah wa za a burge ka a duniya duk wani irin wayewa da wata irin ci gaba da abin da ya kamata a yi duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma ya bar mamushi babu wani mutum da zai zai wani abu wanda za a birge ka babu ko guda babu shi rayuwar ce an koya maka yadda za a yi sutura an gwada maka abinci an gwada maka abin sha an gwada maka ilimi an nuna maka ba abin da ba a gwada ma ba sai dai kai ne ka zamanto wani iri ka kau da kai ne daga koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka je koyarwa wani na burge ka me ke cikin ta kai da ke bayan shugaban halitta gaba daya me za a gwada maka babu wani inda ka yi imani na gaskiya da manzalar sal babu wani abu da zai burge ka na wani wanda shi ba addini yake ba wallahi bai isa ba komi an koya maka mai kyau koyarwa kyakkyawa ka bisa ka samu lada kuma ka zama waye a cikin rayuwa sama ga waccan lalacewa waccan ba wayewa ba ce sunanta lalacewa Allah ya kiyaye. Allah ce kuna son su su ba son. Wa tu'minuna bil kitabi kulli kuma kuna ba da gaskiya da littafi dukkan shi gaba daya. Ma'ana duk littattafan da Allah ya saukar duk kun yi imani da su. Wa idza laqukum qalu amanna idan sun gamu da ku sai su ce mun ba da gaskiya. Wa idza khalaw abdu alaykumul anamila min al-ghayb idan kuma suka kadaita su kadai ba su tare da ku sai su zanki cin kane yan yatsun suna cizon su min alghayzi saboda bakin ciki saboda bacin rai Allah ya ce kul ka gaya musu mutu bi ghayzikum irin wannan bacin ran sai dai ku mutu da shi inna Allah alimun bi zati sudur lalle Allah subhanahu wataala masani ne game da duk abin da yake cikin zukatan mutane ya huce wa aidan kuma almujibu li mahabbatihim abinda fa almujibu li mahabbatihim menene abinda zai sa ka kaso kafirai wa ittikhadihim awliya menene abinda zai sa ka dauki kafirai masoyanka wa bitanatan menene abinda zai sa ka dauki kafirai amannanka wadanda zaka sanar da su sirrinka وقد تعلمون منهم الآلي كن سني دقا كافري الانحراف العظيم كوتوا مي جرما في الدين أتيها الدين kun san mutane ne da sun riga sun bauɗe sun karkace ma addinin musulunci wa fi muqabalati isarikum kuma haka ma a wurin maimakin kyautatawa ku kun san su munana muku suke yi kadan me za ku san su me ya kai ku san su wani abu suka yi wanda za ku so su za ku kamnace su ku rungume su ku nuna musu kamna فأنتم مستقيمون على ليكم أكوكم ميكي على أديان الرسل أبو سابياء الدين من زنن دع الله سبحانه وتعالى يتورو تؤمنون بكل رسول أرسله الله وإيماني لدكا ونمان زوكو النبي دع الله يأيكو مكاليك ريرون ونن صفات مكاليني تندك النبي آدم هزوا كرشاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبارك سيارة قوة ba tare da bambanta ba ba mu zaɓar wani da zaran ka zaɓi wani kace ba ka yi imani da shi ba ka yi imani to shi kenan ka yi imani da wani to kai ba musulmi ba ne domin dukkan su Allah ya aiko su kuma Allah ya aiko su ne don ka ba da gaskiya da su gaba ɗaya da haka da ka tsaya kana zaɓi kana tsintsin da cikin annabawa wannan nau ne wannan ba na ba to shi kenan ka hita daga musulunci Allah ya kiyaye amma ku kun yi imani wa bi kulli kitabin anzalahu Allah duk littafin da Allah ya saukar da shi kun yi imani da shi wa hum yakfuruna bi ajallil kutub alhali su kuma suna kafircewa da mafi darajar littattafai wa ashrafir rusul kuma suna kafircewa da mafi daukakan manzanni shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa antum tabduluna lahum min al-mashaqqati wal muhabba alhali kuma ku kuna basu kuna tausaya masu su kuma ba su tausan ku kuna nuna masu soyayya da kamna su kuma ba su san ku ma la yukafi'una kuma abinda ba su iya saka maku ala aqallil qalil minhu akan mafi karancin dan kadan da gare shi fa kaifa tuhibbunahum to dan me kuke son su ya kai kuke son su wa hum la yuhibbunakum kuma su ba su san ku wa hum idahinunakum su suna koye maku ƙaryar da suke gwada muku a abin nan a zahiri cutar da suke gwada muku suna ɓoye ta a cikin zukatansu wa yunafiqunakum kuma suna muku munafici suna muku munafici amma ku kuma gaskiya kuke gwada musu duk wanda ba kai ba ba zai iya gaya maka gaskiya tsakanin mu'amalar da yake da kai ba domin su asali makiya ne su kafirai makiya ne yahuda da nasara makiya ne duk yadda suke dariya suna ma walwala suna gwada ma kamna da sauransu wallahi ba da gaske bane saboda ni addinin su ba namu bane namu ba nasu bane sai da ita waye ya kawai to saboda haka kai ma ya kamata ka dauke su yadda suka dauke ka kar ka saki jiki gare su musamman waɗanda suke nesa da waɗanda su ne suke rike da duniya kaga waɗannan su ne mugayen munafukai su ne su ne manyan munafukan duniya duk wani munafucin duniya duk wani abu da ake na ta'addancin duniya da wani fari da yaƙi da duk da hannunsu ne duke sawa a yi kuma zo su ce ya kamata a bari sai sun ga yi banna yi banna su ya kamata a tsaida duk banna da ake yi duk tashin hankalin da ake yi tun da can haka suke fa tun kafin ma duniya ta zo haka ta samu irin wannan fadadar na cigaba haka da ba suke tun da tun zamanin annabawa haka suke tun zamanin annabawa na farko ma haka suke ta rayuwarsu Allah ya kiyaye. Wa zalaqukum qalu amanna idan sun gamu da ku sai su ce mun ba da gaskiya. Wa ila khalu ma'a bani jinsin idan sun kadaita tare da ɗiyan jinsin su mana irin su azzu alaikumul anamila sai su zangi cije maku kan yan yatsu suna cizon yatsa suna jin haushi min shiddatil ghaiz saboda tsananin haushin da suke ji naku. walbughdi lakum saboda tsananin kiyayya gare ku walidinikum da kuma addininku qala ta'ala Allah subhanahu wataala yace qul mutu bi ghayzikum kace musu ku mutu da bakin cikin ku ai satarawna min izil islam inda kuna da rai wallahi sai kun ga daukakan musulunci wa dullil kufri kuma sai kun ga kaskancin kafirce ma Allah subhanahu wataala ma yasu'ukum abinda zai bata muku rai abinda ba ku son ku gani wallahi sai kun gani shi sai Allah ta'ala daga musulunci sai musulunci yayi sama wata rana sai mun zo muke rike da duniya wa tamutuna bi ghaibikum ku kuma ku mutu da bakin cikin mun rike duniya tsawon shekaru shekaru muna rike da duniya mu ne gaba jarrabawa ta zo daga Allah subhanahu wataala muka samu cikas da ci baya muka koma baya baya a wurin jagoranci amma gaba a wurin addini ba mu ke jagoranta addinin ba amma addinin mu yafi ci gaba yafi daukaka yafi samun mutane su ta shiga shi alhali kuma wasu ke jagorantar duniya suna ta kulla mana makarkashiya suna ta yi mana mukaidi suna ta mana kulle-kullen da suke yi amma Allah ta yana ta kwancewa kullama qadu naran lil harbi aqfa'aha Allah duk lokacin da suka kunna wata wuta ta yaki sai Allah ya kashe ta wa yas'auna fil ardi fasada suna ta gaugawa cikin kasa su kawo banna su bata duniya su bata halayen duniya kadiba ka ga yadda suka bata halayen da yawa daga cikin matasanmu samari da 'yan mata kadiba ka ga yadda suka bata rayuwarsu da dama ɗan musulmi amma bai san al'adar musulunci ɗan nijar ne ɗan marari ne amma ba ya sa al'adar nijar bai sa al'adar marari ya fi san al'adar wani wuri wanda bai taba zuwa wurin ba kuma har abada ba zai je wurin ba haka ake ta rayuwa alaka sun yi kokarin bata mu sun yi kokarin raba mu da komi namu mai kyau sun kawo mana kayan shaye-shaye iri-iri sun bata sun haukata matasanmu sun mai da matasanmu 'yan zaman banza 'yan zaman kashe wando wanda ya kamata a ce matasanmu a lokacin da suke zaman banza kamata a ce suna can suna wani aiki sun samu matasanmu kyamar ayyuka ƙanana-ƙanana sai mutum ya rena gare ya ɗan hali da yawan nan aikin gari ya dauki kayan mutane da irin wannan sana'o'i sun samu irin wannan tunanin in dogon karatu kai sai dai kai zanna kai ta jira ranar samun aiki alhali su ba haka suke rayuwa ba su ma suna da waɗanda ba samu aiki ba da yawa a cikinsu amma ya suke rayuwa sun wayar masa da kai kuma bature ina ruwan shi da wani rena aiki kai ne nan ma kake ji da wani abu na karatu su irin nan karatu na zamani su tun da dadewa sun rabu da shi babu wani wanda za zaki sha'awa wannan malami ne wannan masani ne wani doktor ne wannan na ilimin zamani na fasaha in ma tsangware shi to sai aka yi su duk sun wuce nan wurin sun bar mu da wannan kawai kawai mutum sai ta takama shi wa ne shi wa karatu gare zango zango uku gare shi na karatu su kuma dai sun wuce nan sai ka ga babban babban malami ne za ya tsaya wata jami'a babba ta duniya ya koya karatu amma shiga taksi faruwan shi ko gan shi ma kasa yana ta tahe shi in wurin ba nisa ko ga ya hau keke saboda cinkoso kawai sai ya hau keken shi kuna zanna kuna jira sai ga malamin ba su keke wanda mu kuma keke mun wuce shi wa ina kuma keken nan su suka kewaye suka kawo mun su ba su wuce ba amma mun wuce sun bata mu to wani ma bai komi ba karatun ko na rana ɗaya na lakwal ɗin zamani bai taɓa yi ba amma girman ka ya shiga cikin rai shi wata sana'a kaskantacciya wulakantacciya ba ya su sun bata mana rayuwa su kuma sun gyara rayuwar 'ya'yansu da 'yan uwansu rayuwa mai daɗi kowace sana'a kana iya runguma ka yi abin ka babu wani abu masana'o'i ga su nan muna gani sai mutane su zo daga ƙauyuka su rungume su bayan shekaru sai ga sun zama miliyoniyoyi masu gudi da manyan motoci da manyan gidaje muna nan muna kallo gobe ma ne yazo duk mu daddara ba afala ta tubu na ila Allah Allah ba za a tuba ba bari muna babu wata sana'a da Allah subhanahu wataala ba zai iya mai da ka mai kudi a cikin ta ba sai Allah bai ga dama ba amma dai kakka yi kwaya kakka yi sana'a ta kwaya da shayi-shayi Allah zai iya mira ka mai kudi amma kudin banza ne kudin wasu ka rungumi sana'a ta kwarai in ka yi haƙuri da gwargwadon niyyarka Allah subhanahu wa ta'ala zai kai ka inda kake so ka kai sai dai ka dage ka yi haƙuri ka rike gaskiya kuma ka rike sana'a ta kwarai ka rike aiki na mutunci wallahi sai Allah subhanahu wataala ya mira ka yadda ma yadda kake tunani ma kai ta tunanin wani abu wanda ka sa gaba shi din dai ne kuma ya ki samu to ya za a yi ya kamata a bar shi tunda bai samu ba a zan yin wani ana hararen shi ana ta yin wannan ana hararen shi yadda Allah ya kawo sai a koma gare shi bai zo ba to ya kamata ya amfani da wannan lokaci kaga lokaci da kake ganin shi wani abu ne wanda dama ce in ya kubce ma kuma shi ke to kafirai suna nan suna taɓanna sun ba ta matasa da yawa riba ga shishan nan da suka kawo mana yare da sun lalace banna iri da wayoyin nan kalle-kallen da muke cikinsu kawai saurayi sai ya tura ma wata yarinya wadda yake so sai ya tura mata wani hoto wanda na saduwa ne da mace namiji da mace suna saduwa sai ya tura mata ga wayarta ya ta turo mata ko ta turo mata tsare-tsare irin na kwanciya aure kwanciya ɗa namiji da mace ga ta nan ta yi kaza ga ta nan ta yi kaza bai ta turo mata ta da mata hankali kala tana ɗan jin nauyi tana har sai ta kai ta ba tana nemo na maza tana turo mashi matasa da yawa da 'yan mata sun lalace sun shiga irin wannan haya da yawa daga cikin suka yanzu irin hanyoyi da ake bi da bata 'yan mata yanzu an wuce wannan wurin da can dole sai da talabijin ba kowa ke da ita ba dole sai kana da talabijin ko abokin kana da nan ka je ka samu wani kaset mugu ka zo ka sa da kai da 'yan mata ku zo kuna kallo duk sha'awa ta tadde yanzu an wuce nan wurin waya ga ta nan waya ta yi sauƙi ta yi arha wayan jikabi ma sai kai kalla abin da kake so kalla da jikabin ka sai a baka waya kuma kai kallon banna iri iri kaga kafirai sun gama da mu a matsayin ka na mai imani wayan nan amana ce Allah ta'ala ya mika ma kakka kalla abin da duk abin da ba zai kawo ma ci gaba cikin rayuwa ba sai dai ya saka ci baya ya kamata kai watsi da shi wayan nan makami ne mai kai biyu kai amfani da shi wurin alheri sai ka tsira in kai amfani da shi wurin sharri sai ka hallaka to akwai wurin alherin wurin alheri ga yana addininka an kawo maka yadda za ka ka cika wayarka da abubuwa na addini ka karu an kawo maka cikin wayarka abin da za ka amfani da shi ka nemi sana'o'i a cikin waya ka karu ka kyara rayuwarka ta duniya to duk wannan ba mai su duk ba su burge mu sai banda kawai wace waka ta hito wace ake tsare ce wace ake tsiya da sakarci a cikin ta ita muke su wanda a karshe ɗabi'un mu su lalace ne ya asarar lokacin mu kawai su kuma kafirai suna cin suna murna su kuma ƴaƴansu ba su kallon wannan abubuwan ba su yarda ta sun tare kai mamaki kasashen su ba kana so kai kallon saksi ba za ka kalla ba duk sun tare gaba da duk an sa kiluluwa an tare wuraren duk tsiyarka ba za ka iya bude wuraren ba ka samu sai dai ka yi sai dai kalla abuwa masu unhani sun duk an bude maka yadda za ka koyan sana'a yadda za ka koyan aikace-aikace na hannu sana'o'i kere-kere duk suna bude da kashi ka suke ta samu amma dan can su wuraren su amma munan sun bude mun muna jin daɗi muna kallon tsiraici muna kallon ɓanna muna kallon lalata abinda ke birge mu kenan Allah ya kiyaye Sudan ɗin nan ba ƙasa ce babba ba amma cikin Sudan a lokacin da in kana son ka kalli waɗannan mugayen abubuwan na ba tsawon ba za ka samu ba da an tare sai dai kaga address ga yanan kamar za ka samu da ka shiga sai kaga bai shigowa ko na ko miliyan kasa ba za a bude maka ba sau da so ake matasa su karu so ake matasa su amfani rayuwarsu su kawo ma kasa ci gaba da zaran matasan kasa sun lalace to kasa ta lalace ba so ya sun riga sun gashi dole sai an kama musu to in matasa ba sai ya komi to shikenan kasa ba ta ya komi kenan Allah ya kiyaye Kuraka kafirai ku kwantar da hankalinku ko ku tada hankalinku wallahi musulunci sai ya daukaka. Musulunci sai ya bunkasa, musulunci sai ya zama shi ke sama kafirci yana ƙasa. Ko kun so ko ba ku so ba. Inna Allah alimun bi zati sudur. Ko? Fa in tudriku falan tudriku shifa zalika bima taqsuduna. Ba za ku taba samun maganin wannan bakin cikin naku ba da abin da kuke nufi ku aikata ba. inna Allah alimun bi zati sudur lalle Allah subhanahu wataala masani ne game da abin da yake cikin zukata walidhalika bayyana li ibadihi almu'minin dan haka Allah ta'ala ya bayyana ma masu imani ma tantawi alaihi sudur ada'iddin abinda wato zukatan makiya addini yake dauke da shi min al-kuffari daga cikin kafirai wal munafiqina da kuma munafikai Allah ya kare mana sharrinsu sai Allah ta'ala ya ce in tamsaskum hasanatun tasu'u wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a inna Allah bima ya'maluna muhit Allah ya ce in tamsaskum hasana idan abu mai kyawu ya same ku izzul kama izza cin nasara buwa ya daukaka wa nasrun da cin nasara akan kafirai wa aqibatun da kuma karshe mai kyawu wa khairun da alkhairi in ya same ku tasuhun sai ya bata masa rai sai su ji haushi wa in tusibukum sayyi'atun idan kuma mummuna abu ya same ku min idalatil aduwi kaman kafirai su ci nasara akan ku an husuli babin masa'ibin duniyawiya ko kuma faruwa waɗansu masibu na duniya suka same ku ya fara'o biya sai ga suna ta tsallon suna murna suna jin daɗi suna farin ciki wa ga wasu laduwi shadidati a dawatu wannan shi ne siffan maki wanda kiyayye shi ta yi tsanani wannan ana magana ne akan munafukai waɗanda suke tare da ku waɗanda suke goyon kafa dama su munafakai tare da kafarai suke da su ake magana suna tare da ku in kun ji daɗi su ji haushi in kun ji haushi su kuma su ji daɗi ita murna aikin kenan to kuma dama munafiki haka yake makiyanka haka yake bai san ci gabanka to kuma akwai mutane da yawa rayuwarsu tana nan musulmi ne suna da irin wannan munafucin a rayuwarsu in ka samu ci gaba sai ransu ya baci in ka samu daukaka sai su ji haushi in wani abu na ci gaba ya zo ba musulmi suna nan sai su ta jan haushi yana sallah yana azumi yana komi na addinin musulunci amma ba ya sanya ga ci gaban ɗaya ko al'umman musulmi kullum jira yake ji bam yaya yake ji karin ga cikin rami yira yake a ce mota ta yi kuli-kuli da kai yira yake a ce an bige ka in ka yi yira yake a ce Allah saka ka dawo lahiya lamma bayyana ta'ala yayin da Allah subhanahu wataala ya bayyana shiddata adawati tsananin kiyayyarsu wa sharaha ma hum alayhi kuma Allah ya bayanan abin da suke akan shi min as-sifatil khabitha na sifofi wadanda suke munana amara ibadahu almu'minina bis-sabr sai Allah ta'ala ya umarci bayan shi da hakuri wa luzumi taqwa da kuma lazumta tsoron Allah wa annahu idza qamu bidhalika cewa lalle su mu'minai idan suka tsayi da haka mana suka yi hakuri suka bi doka Allah balan yaburruhum kaidu adaihim shay'a kaidin makiyansu da zagon kasa da makarkashiyar da ake ta kulla musu ba za ta cuce su da komai ba fa'in Allah muhitun bihim domin Allah ta'ala zagaye ce da makiyan nasu, Allah yana tsare da su. Daka Allah ba zai bar in dai muna da imani na gaskiya, to Allah ta'ala ba zai bar cutar kafarai ta iso mu ba. In kaga kafarai sun kulla mana abin yana cutar mu, to ba mu da imani na kwarai. Imanin mu yayi wargi. wa bi amalihim kuma Allah yana zagaye da ayyukansu wa bi makaidihim da kuma makarkashiyar da suke kulla ma musulmi duka Allah yana zagaye da shi allati yakidunakum fiha wanda suke kulla muku a cikin ta wa qad wa'adakum inda alqiyam bittaqwa kuma lalle Allah subhanahu wataala yayi muku alkawari a wurin tsayuwa da tsoron Allah cewa annahum la yaghurrunakum shay'a cewa lalle su ba za su cuce ku da komai ba wala ta shukku to sauraka kada ku yi kokonto fi husuli zalika a cikin faruwan haka in dai kun ba Allah subhanahu wataala kuka yi hakuri kuka bi dokan Allah to su ba bari suke ba Allah ya ce wala yazaluna yuqatiluna hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba suna ta yakar ku sai sun ga sun baro ku sun rabo ku da addini ku kun dawo addinin su matuƙar dai muna musulunci to kafirai ba za su yi bacci ba kuma kana ga tun yaushe Allah ya wannan magana ba su bari ba shekara dubu ɗaya da ɗari hudu yau da arba'in da shida aƙalla huke nan aƙalla yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida da yin magana amma sun bari ba su bari ba zamani na sauyawa su ma suna sauya salansu ba za su taba gashiya ba in kai kana kwana to su tsaye suke ka ba kamata ka tashi tsaye ka ba addinin ka kariya da irin abin da kake iyawa Allah subhanahu wataala ya samu dace a kira sallah malamin ce yana ta'ala ibadahul mu'minin Allah subhanahu wataala yana hana bayan shi masu imani an yattakhidhu biqanatan minal munafiqin da su rike waɗansu masoya daga cikin munafikai minalil kitabi wa ghairihim daga cikin ma'abuta littafi da waninsu yuzhirunahum su sanar da su ala sara'irihim akan sirrinsu aw yulunahum babu lamalin islamiyya ko kuma su ba su waɗansu ayyuka na musulunci Allah ta'ala ya hana wannan a dauki aiki addinin musulunci tsantsa a ba wanda ba musulmi ba don ba addinin shi ba ne kaga in ya fara wannan aiki mai zai zagon kasa zai sharri zai ta kulla ma wannan aikin ya bata shi amma aiki ne na duniya in aka gana bukatan yana da kwarewa ciki sai a mika mashi duk da ba musulmi ba ne muna ganewa ko amma idan ƙasa ce ta musulmi kuma akwai musulmin da sun yi wannan aikin to su suka fi dacewa da shi ko da ba aikin musulunci ba ne wadalika annahum ulada abinda yasa Allah ya ce ka a dauke su masoya saboda su ne makiya alladina imtalat qulubuhum wadanda zukatansu suka cika min al'adawati da kiyayya wal baghdai da tsananin gaba ga musulmi tabarak ala afwahim sai gaba ta bayyana gabakunan su wama tukhfi suduruhum akbar kuma abinda zukatansu ke boyewa yafi girma mimma yusma'u minhum daga abin da ake ji gare su waliyada saboda haka ne la ya'aluna kum khabala ba su takaita muku banna ai la yuqassiruna ba za su takaita ba fi husuli darari alaikum a wurin samu muku cuta wal mashaqqa da wahala wa amali al asbab allati fiha dararukum da kuma aikata sabubban da a cikin su akwai cuta gare ku wa musa'adatul ada da kuma taimaka ma makiya alaikum akan ku qala allah ta'ala allah ta'ala sai yace qad bayyana lakumul ayati lalle mun bayyana muku alamomi allati fiha masalihukum ad-diniya wad-dunyawiyya wanda a cikin waɗannan alamomin da muka bayyana muku akwai amfanin ku na addini akwai amfanin ku na duniya kuma shi addinin musulunci kullum yana nuna maka abin da zai amfane ka na addinin ka da abin da zai amfane ka mana musulunci yana koya maka duniya ne kuma yana koya maka lahira ba dai yake koyawa ba addinin musulunci shi yasa a cikin musulunci zaka akwai kasuwanci ko akwai sai da saidawa to sai da saidawa addini ne ha rayuwar duniya ce sai da Allah ya koya muku duk abubuwa wanda za ku ku samu kuɗi sai da Allah ya gwada muku su duk sai da Allah ya bayyana su a cikin Qur'ani da sunnan manzo Allah da noma da kiyo da an koya muku da sana'o'i da kere-kere duk an koya muku su duk an ba ku labarin annabawa sana'o'i suke yi kere-kere suke na hannu kaga da wannan rayuwa ce ta duniya addinin musulunci dama yana koya maka dama Allah ya kawo addini ne dan a kare maka duniyarka kuma a kare maka addininka la'allakum taqiluna domin ku yi hankali wa tarifuna sai ku gane waɗannan ababan amfanin na duniya da na addini wa tufarriquna kuma ku bambanta bainas sadiqi wal aduwi tsakanin masoyi da makiyi walaysa kullu adin yuj'alu biqana ba kowane mutum ne za a maida shi masoyi ba ba kowane mutum za ka ɗauka shi abokinka ba wa inna mal'aƙilu mai hankali man idabtuliya shi ne wanda in an jarrabe shi bi mukhalafatil aduwi da cuɗanya da maƙiyin shi me ya kamata yi an ta kuna mukhalafatan zahira mukhalafatan fi zahiri wannan cuɗanya ta zamanto a zahiri ne wala yuqlihu min batiniha la shay'in ba zai sanar da shi sirrin shi ba kowane iri ne ba amma mu'amala ta bayyana za a tsaya haka nan cin dubara duk wayo kakka yarda ka gwada ma amma Allah ta'ala bai hana ka kai mu'amala da wanda ba irin addinin ka yake ba bai hana ka Allah ta'ala ya ce la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da nasara yayi mu'amala da yahudi ya sayi gare su sun sayi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zala ya kulla sulhu da su yayi mu'amala mai kyau tare da su idan ba hana ka mu'amala da wanda ba musulmi ba abinda aka hana soyayya da kauna irin wanda kake musulmi ka wani kai ma wanda ba musulmi ba wannan musulunci ya hana ka walau tamallaka lahu koda yayi talallaba shi yana lallashin shi to kai ya nuna mai sirrin shi wa aqsama koda yayi mashi rantsuwa annahu min awliyaihi cewa lalle shi yana daga cikin masoyan shi to kai yarda da shi domin tun da dai bai shigo addinin shi bato da sauran shi kuma tun da bai ƙara sanin kowa ne ne shi bato ya kamata ya bar shi matsayin wanda za a mu'amala ta zahiri tare da shi amma ta batini bai kamata ba Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yi mana Allah subhanahu wataala ka samu kare da duniya lafiya Allah ka samu cika da imani wannan fada da yake faruwa a tsakanin ƙasar Isra'ila da Iran Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da musulunci akan kafirci. Allah ya rosa Yahudawa, Allah ya tarwatsa su, Allah ya kawo ƙarshensu, Allah ya sa ƙarshensu ne ya zo, Allah ya sa a tara su daga wannan wurin, Allah ka ƙona su ka babbake su ya Allah, Allah ka sa rundunar musulunci ta watsa su ya Allah, Allah ka sa rundunar ka ta karya su ya Allah, su kuma rundunar su Allah ka sa ta watse ta yi rauni ta kare ya Allah, da su da waɗanda ke goyon bayan su ya Allah, Allah ka ba musulunci girma da ɗaukaka ya Allah, ka ba kafirci kaskanci da wacewa ya Allah, Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ce ya Allah, Allah ka raba mana asiri duniya da lahira, Allah muna son ruwa, Allah ka ba mu ruwa masu albarka, Allah muna son ruwan sama, Allah ka shayar da mu ruwa masu albarka, Allah ka ba mu damuna mai albarka da mu taba ganin irin ta ba ya Allah, Allah ka ba mu ci maka mai albarka, ka ba mana karshen yunwa da talauci da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah, Allah ka ba mu arziki da wadata, Allah ka ji roƙon mu ya Allah, Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين